بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata wanda ya dace da 24 da wata na rajab bayan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin maka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da biyar da watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da hudu idan tarihi ya inganta. Ci gaba da majalisinmu na karatun adda'u waddawa wanda suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa ishafi wallafar Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya alaihi rahmatullah a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na Al-Furqan da yake wannan unguwa ta Tudun Morai a wannan gari na tawa jamhuriyar Nijar wanda yau zamu tashi darasi na 42 a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako muna nan inda mali yake ce mana bayanin abu ne ya shafi asa na sabon Allah irin abun da sabon Allah yake jawo dan annabi Adam wanda malin ya muna tsokaci akan cewa kusan duk wani nau'i na azaba da kake ganin Allah na wa dan annabi Adam to dalilin abun da ya aikata ne kuma wannan yana gaskata fadin Allah subhanahu wataala ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum kamar da Allah subhanahu wataala ya fada a satin da gabata mun tuke akan bayanin ibn abi dunya da ya kawo a littafin sa al-uqubat da ma littafin sa al'amur bil ma'aruf wannan hayi anil munkar a lokacin da Abdullahi Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda ya kai wa ummuna Aisha radiyallahu anha wa ardaha ziyara shi da wani mutum sai wannan namijin ya tambaya ya tambaye Aisha radiyallahu anha wa ardaha akan ta ba sa labari an zalzala haka ne malam Rashid mun karanta asarkin sai dai malamai na tantance hadisi suka ce wannan asarkin akwai rauni a tattare da shi wanda za mu ƙara maimaita asarkin sai mu ƙara gaba mala ce wa zakar ibn abi duniya an anas bin malik annahu dakhala ala aisha huwa wa rajulun akhar ibn abi duniya ya ambata a cikin littafinsa al-uqubat da ma al-amru bil ma'ruf a cewa Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda ya shiga gun Aisha radiyallahu anha wa addaha huwa wa rajulun akhar shi da wani mutum daban ba bukatar ya ambaci kowaye abinda ake son mu fahimta shine dai abinda zai zo a bayan fa qala laha ar-rajulu sai wannan mutumin yace da ita ya ummal mu'minin haddithina aniz zalzala yake uwar masu imani ki ba mu labari game da azzalzala akan abin da ya shafi girgizar ƙasa me ke jawo Allah ya sanya ƙasa ta girgiza duk da akwai al'umma akanta faqalat sai take cewa idastahabu zina wa sharibu al-khamra wa darabu bil ma'azif ghara Allahu azza wa jalla fi sama'i ce abin da ke sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙasa ta girgiza shi ne a lokacin da duk mutane suka halitta zina ta zamanto abun ado da abun kwalliya a tattare da su har ma ana alfahari irin yadda ake a wannan zamanin kaga mutum yana alfahari da da wai shi mazinaci ne sannan kuma wa sharibul khamra suka nace a gun shan giya yawanto ba sa da sana'a sai abun da ya shafi kwankwadar giya kasancewar sa haramun ne tana cutar da jiki wa darabu bil ma'azif sannan kuma suka kasance suna bugun kayan kidi ya zamanto kowa ya zan mawaki har ma da sunan addini zaka ga ana kide-kide ana wake-wake ana ganin kamar yaban annabi ake yi da wannan sigar ghara Allahu azza wa jalla fi sama'ihi ubangi subhanahu wa ta'ala sai yayi kishi mai girma da dukka yayi kishi a cikin sarin samaniyarsa fa qala lil ardi sai Allah ya ce wa ƙasa tazalzali bihim ki girgiza da su jama'a mun fahimta a lokacin da wannan ya faru to sai Allah ya baiwa ƙasa da umarnin akan ta girgiza fa in tabu wa naza'u idan suka tuba suka ciratu da abin da suke yi kuma sai Allah ya tsayar musu da ita wa illa hadamaha alaihim in kuma suka do, suka dage suka ci gaba da yin abin da suke na sabon Allah subhanahu wataala na zinubai sai Allah subhanahu wataala ya roshe wannan kasar da su qala sai ya ce ya ummul mu'minin ya ke uwar masu imani a azaban lahum yanzu hakan Allah azaba yake musu qalat tace bal maw'izatan wa rahma wa rahmatan lil mu'minin tace a wa'azi Allah yake wa bayinsa masu imani liyadabbaru ne ake wa masu imani dan su da su tadabbarin al'amarin su lura su wa'astu da abinda Allah yake yi su gan cewa an tokano Allah subhanahu wataala akwai bukatar a koma Allah subhanahu wataala da kuma rahma gare su amma wa nakalan narko ne wa azaban da kuma azaba wa sukhtan da hushi alal kafirin akan mutane suka zama to kafirai a lokacin da Allah ya turo yayin umarni wa kasa da akan ta girgiza kuma su imani abun rahma ce gare su da kuma wa'azi saboda su tuba su koma Allah subhanahu wataala amma su kuma kafirai wato wani narko ne da kuma azaba Allah yake musu sannan kuma wani alama ce cewa Allah yayi hushi da su faqala anas sai anas yake cewa ma sami'tu hadithan ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ana ashaddu farhan minni bi hadha alhadith anas dan malik yake cewa ban taba jin wani hadisi ba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan hadisin ya faranta min duk da a can baya a watar wayan ya kace wala cikin damuwa ya ambaci cewa yana cikin damuwa ce ban taba jin hadisi ba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisi shine mafi tsanani ya sanya ne mafi tsananin jin dadi da farin ciki fiye da wannan wannan hadisin wa zakara ibn abi dunya hadisan mursala ibn abi dunya ya ambaci hadisi a cikin littafin sa har yau al-uqubat daga hadisi Muhammad dan Abdul Malik dan Marwan hadisi ne mursal a cikin asnaf kin hadisi da'ifi yake cewa annal arda tazalzalat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wai kasa ta girgiza an yi girgizar kasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn abid dunya yace an yi girgizar kasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa wada'a yadahu alaiha sai annabin Allah ya dora yadahu hannunsa alaiha akan wannan kasar ثم قال سي النبي الله يتي وايتا wannan kasar uskuni ki natsu fa innahu lam yahin laki ba'd har yanzu lokacin girgizan bai yi ba jama'a mu faita kasa ce ta girgiza annabin Allah yace mata uskuni natsu daga kalmar sakina ki natsu har yanzu lokacin da ya kamata ki girgiza bai yi ba sumal tafata ila ashabihi sai annabin Allah ya juyo ya kalli sahabbansa ridwanullahi alaihim Allah ya ƙara musu yarda fa qala sai yace inna rabbakum yasta'tibukum fa'tibuhu ce ubangijin ku yana neman ku tuba daka ku nemi tuba ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin da ibn abi dunya ya kawo daga hadisi muhammad dan dan abdullahi dan abdul malik dan marwan hadisi ne wanda malamai sun da'afa sun da'afa hadisin kasancewar malaman tarihi sun bincike cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba daya adabi yana raye ba taɓa girgizar ƙasa ba da manzon Allah sallallahu ba taɓa yi ba sannan kuma wanda ya kawo hadisin shi ma akwai ta cewa a kansa da hadisi ne wanda bai inganta ba thumma tazalzalat bin nasi ala ahdi Umar ibn al-Khattab sai kuma ƙasa ta girgiza aka sake wani girgizar ƙasa a zamanin Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda wannan ba shakka tabbas an yi girgizar ƙasa a zamanin Umar dan Khattab wannan tarihi ya tabbatar da wannan hadisi na Bukhari ya tabbatar da wannan fa kala sai ke cewa ayyuhan nas Umar dan Khattab yake cewa ya ku mutane ma kanat hadhihi zalzala hadhihi zalzalatu illa an shay'in ahdathtumuhu yace ba komai ba ya sanya wannan kasa ta girgiza face wani abu ne da kuka aikata shi kuka kirkiro sa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take a hannunsa la in adat in har ƙasa ta sake girgizawa da ku a wannan yanayin la usakinukum fiha abada yace wallahi bazan sake zama ba bazan ƙara zama tare da ku ba bazan sake zama cikin wannan garin ba zai bar garin ya koma saboda gudun wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum minkum khassah saboda sabon Allah yana sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da azabtar da al'umma daga Umar dan Khattab an yi girgizar ƙasa akan a lokacin sa yana khalifa a wannan lokacin bayan rasuwar Abubakar Siddiq ya jagoranci mutane sai kuma aka samu girgizar ƙasa to shine sai yake cewa mutanen sa da yake rayuwa da su yace ba komi ba ya kawo wannan ƙasar ta girgiza face wani abu ne ahdastu mu ku kirkira sa wani abu ne kuke yi wanda bai dace ba da ku yi sa wanda ba shi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun zo da wani abu munkari abun kyama shi ya sanya ƙasa ta yi hushi har take girgi take take girgizawa وفي وفي وفي مناقب عمر لابن ابي الدنيا يازو a cikin manaqib Umar na ibn Abi Dunya yace annal ardu zulzilat ala ahdi ala ahdi Umar ba shakka zulzilat an girgizar da ita sai ka tama baniyu liman lam yusamma fa'iluhu cewa an girgiza kasa a zamanin Umar dan Khattab ai alfa'il ma'rufun kowa san wake wake wake girgiza kasar ba wanda ke da dama na ya shiga cikin wannan abin ba Allah subhanahu wataala ba fa daraba yadahu alaiha sai dan Khattab ya buga hannunsa akan kasar wa qala yace malaki malaki me ya same ki yake kasa me ya same ki amma innaha law kanat liqiyama law kanat liqiyamatu haddathat akhbaraha yace da haddathu akhbaraha yace tabbas da kiyama ce lokacin tashin kiyaman bai yi ba da kiyama ce ce ta kan ba shakka an bani labarin ta na ji labarin kiyama da kiyama ce za ta tashi to ba da haka ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza kana idza kana yawmul qiyamati falaysa fiha dhira'un wala shibrun illa wa huwa yantiq idan alqiyama ta danno kai lokacin tashin alqiyama yayi ba wani zira'i ta kadaya a cikin ƙasa zira'i a doron ƙasa wala shibrin ko kuma ta kaguda illa wa huwa yantiqu face sai yana furci yana magana jama'a mun fahimta ba wani ba wani wuri a cikin wannan kasar face idan kiyamar ta kunno kai zai dinga zai dinga magana har ya tabbata cewa annabi yana cewa har za ta kai inda yahudawa da kafirai suna buya ba yahuda zai zo ya koye bayan itaciya sai wannan itace ya kira musu ya ce zo ga bai hude ka kashe sa duka wannan alama ce gab alamatu min alamati min alamati sa'a da ka dan dan khattab sai ya gano cewa ashe ba kiyama bace akwai abinda abinda ya ya faru wa zakara imamu ahmad an safiya imamu ahmad ya ambata cikin musnad nasa daga safiya matar annabin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya kara mata yarda afar safiya matar abdullahi dan umar safiya matar abdullahi dan dan umar yace zalzalatul madinatu ala ahdi umar Madina an yi girgiza zulzilatul Madina ala ahdi Umar an yi girgizar ƙasa a zamanin Umar dan Khattab fa qala sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane ma hadha mi kuka aikata haka miye wannan abun da kuka aiwatar ma asra'a ma ahdathtum kun yi gaugawa wajen kirkira ababe kun yi sauri wajen yoshi annabin Allah duka duka ya bar duniya duka tunda an kado ka annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa Abubakar Siddiq duka duka shekara biyu ne ya khalifanci Umar dan Khattab ya zo to shine dan Khattab yake cewa ma asra'a ma ahdathtum ahdathtum kun yi gaggawar kirkira ababe kun yi gaugawa wajen sabon Allah subhanahu wataala yace la in adat in har ƙasa ta sake girgiza la usakinukum fiha yace bazan sake zama tare da ku ba bazan bazan sake zama ba a wannan garin zan gudu na bar wannan garin saboda kada ni ma abun ya ya rutsa da ni wa qala ka'b wa qala ka'b wannan ka'bul akhyar kenan ko daga cikin malaman yahudawa yace innama tuzalzalul ard idha umila fiha bil ma'asi sanide ita fa ƙasa tu zalzal ana girgiza ƙasa ne idza umila fiha bil ma'asi in har aka aiwatar da sabon Allah akai Allah yana girgizar da ƙasa ba wani canjin ya kasan yanzu baturen bature da yake sakare ne bai fahimci shari'ar Allah subhanahu wataala ba ana su tunanin kaga gobarar daji da irin abin da ya shafi girgizar ƙasa sai a ci ai canjin gurbace gurbace gurbacewar yanayi ne ya haddasa wannan abun ƙarya ne wallahi saban Allah ne ke haddasa ke haddasa ke jayo wannan ababen ba wani ba wani gurbace gurbace ya wani yanayi a ba shi ba shi bane iya saban Allah ne da mutane suke sai Allah yake musu hukuma da da wannan abun shine ka'abul akhyar yake cewa innama tuzalzalul ardu idza umila bil ma'asi idza umila fiha bil ma'asi sanide ana girgizar da ƙasa ne Allah yana sanya ƙasa ta girgiza idan har mazauna kan wannan ƙasar suka yi sabon Allah daga lokacin suka saba ma Allah subhanahu wataala sabon yayyawaita to sai Allah ya girgizar da ƙasa da wannan mutanen fatur'adu khawfa sai ƙasa ta girgiza farqan min ar-rabb min ar-rabb jalla jalaluhu dan jin tsoron Allah subhanahu wataala da kunyar tana kunyar ubangiji subhanahu wataala an yutali ayutalli alaiha an Allah ya tinkayi cewa anan ne ake sabon Allah subhanahu wataala ita kanta karkasar tana jin kunyar ubangiji subhanahu wataala ya hango cewa akan ta ne ake sabon Allah ake saba masa duk cewa shine al-khaliqu shine wanda ke halitta kuma al-mudabbir amma kuma gata kasancewar ta baiwar Allah subhanahu wataala kuma abinda Allah ya hore don amfanin mutane kuma a matsayin tana mai wa Allah bauta to kuma gashi Allah ya ga ana mata sabo to wannan jin tsoron da ya kama ta sai ta dinga girgiza wa mutane wala Allah masu hankali daga ciki sun fahimci al'amarin su wa junan su nasiha jama'a mun fahimta masha Allah wa kataba Umar ibn Abdul Aziz ila al-Amsar Umar dan Abdul Aziz alaihi rahmatullah wanda wasu daga ciki ma suke kiransa da khalisu khulafa rashidin ko wanda duk da dai malamai da wasu daga cikin malamai suna ganin wannan kuskure ne a faɗi haka kasancewar shekarun khilafa ta rushud ta'ida tunda ayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya kayyade ya kayyade shekaru shekara 40 ne bayan sa shi kuma Umar dan Abdul Aziz ya zo ne a lokacin da bayan alhassan ya miƙa shugabanci zuwa ga mu'awiyya bin abi sufyan wanda an shiga kusan daula an shiga cikin daula daula umawiyya ce farko farkon daula daula umawiyya kafin daula abbasiyya ba shakka Umar dan Abdul Aziz mutum ne wanda ya shahara a duniya da adalci in ana zano mutane adilai a cikin tarihi to tarihi ba zai manta ambatan Umar dan Abdul Aziz ba mutum ne wanda yayi kokari nasa Allah ya taimake sa da insafi da kuma watan jagorancin mutane a nagartaccen yanayi wanda duka-duka bai yi wani jimawa kwarai ba a mulki shi ma bai wuce shekara biyu da yana jagorantar mutane amma kusan al'umma ta shaida cewa adalin mutum ne a zamanin ɗan abdulaziz ne fa dabba za ta je daji ta je ta yi kiyo ba tare tana tsoron kura ko kirkece ya taba ta ba a zamanin Umar dan Abdul Aziz sai ta kai duk masu kudin kasar sa in suka fi da zakka an rasa wa za a bi sai a rasa wa za a bi wa zakka tsabar kowa ya wadatu mutum zai fidda kudi zai fidda zakka ya ilga abinda ake cewa kudi amma sai ya rasa wa zai bai wa zakkan saboda al'umma ta wadata shugaba adili to a zamanin Umar dan Abdulaziz ya rubuta zuwa ga manya-manyan birane yake cewa amma ba'd bayan haka fa inna hadha ar-rajf shay'un yu'atab yu'atibu Allah azza wa jalla bihi al-ibad fa inna hadha ar-rajf shay'un yu'atibu Allah bihi al-ibad yace ba shakka wannan girgizar ƙasa da ake yi wani abu ne da Allah subhanahu wataala yake kama bayu yake wasu yake ma bayu watan karatu yake kama su yake musu hannunka mai sanda da shi girgizar ƙasa a cikin a cikin ƙasa wannan wata alama ta cewa Allah subhanahu wataala yana wa mutane hannunka mai sanda da su kiyayi Allah subhanahu wataala abinda suke yi na laifin fa ya ta'azzara yace wa qad katabtu ila al-amsari an yakhruju fi kulli yawm fi kulli yawmi kaza wa kaza yace kuma na rubuta wa mutanen birnuka gari gari nace su dinga fita rana kaza da rana kaza fi shahri kaza wa kaza a wata kaza da kaza faman indahu shay'un falyatasaddaq bihi duk wanda yake da wani abu to ya dinga sadaka da shi saboda an shiga cikin wani yanayi sai yake yake kokarin lura da al'umma ta koma Allah subhanahu wa ta'ala, kuma haka ya kamata a ce, shugabin ne sun yi irin wannan rayuwar daga lokacin da aka samu jarabawa a cikin ƙasa, to babban abin da ya kamata mu ya fahimta shi ne ba mafita fiye da akwai Allah subhanahu wa ta'ala, duk abin da za a riƙa wanda ba Allah ba aikin banza ne, wannan abin gushewa yake yi. in aka nemi taimakon Allah subhanahu wataala za a samu nasara a cikin al'umma sai ke cewa fa inna Allah azza wa jalla domin Allah subhanahu wataala mai girma dokaka ya kula cewa qad aflaha man tazakka haqiqan ya dace ya rabota duk wanda yayi sadaka wa zakara isma rabbih ko tazakka ya tsarkaka wa zakara isma rabbih fa salla kuma ya ambaci sunan ubangijinsa haka kuma sannan yayi yayi sallah wa qulu kama qala adam yace kuma ku dinga faɗa irin abinda annabi adam ya faɗa shi da matarsa Hauwa lokacin da Allah yayi musu umarni kasu ci itaciyar da suka ci tufafin jikin su suka tiraye daga jikin su su kuma suna addu'a suka ce rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kadibi annabin Allah bane Allah ya ce kadi yayi abu kaza sai yayi da ya fahimci kuskure ya aikata to sai ya dawo kuma yana neman gafarar Allah subhanahu wataala yana cewa rabbana zalamna anfusana ce tabbas Allah mun zalunci kawunan mu me ya zalunci anan saboda yayi abinda Allah ya hana sa ashe yin abinda Allah ya hana dan annabi adam zalunci ne daga lokacin da mutun yayi abinda Allah ya hana sai ya ce kadi yayi to ba shakka wannan mutun ya zalunci kansa Allah ya kare mu yace wa illan taghfir lana ya Allah in baka gafarta muna ba wa tarhamna ka ji kanmu lana kunanna minal khasirin ba shaka mun waye cikin hasararu mun yi asara Allah in har baka gafarta muna ba Allah idan baka baka tausaya muna ba ya Allah mun zama to cikin wani su kai hasara wa qulu kama qala nuh yace ku fada ku ce kamar irin abin da annabin Allah annabi nuh yake cewa wa illa taghfir li وترحمني أكون من الخاسرين يا الله إن حربك غفرت من با Allah ba kai min rahama ba ba shakka na waye gidi cikin asararru wa qulu kama qala yunus yace ku fada irin abinda annabi yunus ya fada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ce ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai kai Allah subhanaka tsarki ya tabbatar maka inni kuntu minadh zalimin tabbas Allah ni na kasance cikin masu zaluntar kaina kaga wannan duka malai yana nuna muna cewa ashe daga lokacin da mutun ya waye gari cikin wani hali wanda yake ganin alamar cewa wannan halin Allah ya yushi da shi to babban abin da ya kamace shine ya koma Allah subhanahu wataala ya riki gafarar Allah subhanahu wataala domin Allah mai gafara ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara kuma ghafiriz dhanbi ne wa qabilut tawb wa qabilut tawb Allah yana gafarta zinubi قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وإني لغفار لمن تاب قرآني هنا بالذك yake bayanin akan abin da shahi tuba zaka mu zamanto cikin masu tuba wa Allah subhanahu wataala wa qala al-imam Ahmad al-imam Ahmad yake cewa a cikin musnad nasa yace haddathna aswad bin amir haddathna abubakar haddathna an a'mash an ata bin abi rabah an ibn umar qala yace daga aswad dan amir yace abubakar ya ba su labari daga a'mash dan ata daga abi rabah daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul ce na ji ma'aikin Allah sosai yana cewa, Iza dannan nasu dinari wa dirham, idan mutane suka yi rowar dirhami da dinari aka wayi gari dukiyar da Allah ya baku, kuna rewar wannan abun, mun fahimta? Wata baya ubil'ina ko kuma kuka zama to kuna yin kasuwanci irin kasuwanci a bai ul'ina, wanda mun riga mun yi bayansa cikin tafsirinmu na da muka zo kan kan riba mun yi dogon bayani akai wattaba'u aznabal baqar kuka bi jelar shanu wa tarakul jihada suka bar jihadi idan mutane suka suka dinga rewar dinari da dirhamin da Allah ya basu muce zai da mutane suka suka suke rewar sefa da naira da Allah ya jibga a hannayensu haka ne al'umma Allah Allah ya jibga musu kuɗi wallahi ba gane mutane na da kuɗi sai mutum ya mutu kajana ta lisahi wallahi haka ne malam sai sai ga shi wanda zai lisahin ma kansa zai sai ai wata biya ana lisahi ba kare ba ka tare kuɗin da har ai wata biya ana lisahi ai ga san ta hisabin kan kaje kiyama ba karbi bane wallahi sunan bayan Allah na ta fata suna ta jin dadin ho yanzu wani yana ganin ya haye shi kawai fa yana samun kuɗin nan ba kawai zai tada zai gina gida zai aure kaza zai yi kaza zai yi kaza kuma kana can ana maka bincike rayuwa kenan ka kai kai da tarawa su da kai da tarawa su da kashewa kuma kai da hisabi su da su da more kayan su Allah ya sa mu wani lafiya shi yasa in Allah ya baka kuɗi ko to yi kokari abu guda biyar kakka yarda kakka yarda baka yi su ba abu guda biyar in Allah ya baka kuɗi kakka yarda baka yi su ba kullum na faɗa shi ne abinda yake naka shi ne abinda ka ci kai sadaka dukiyarka ai annabi sai ya tambaye sahabbai waye dukiyar magalis tafi soyuwa akan dukiyarsa suka ce ba ya annabin Allah ai kowanne mu yafi son dukiyarsa akan dukiyar magalinsa sai annabin Allah ce dukiyarka ita ce wanda ka ci abinda ka ci kai sadaka to cikin cin nan abu guda bai kai wasa da su in Allah ya baka wajen ci tunda ya cika ci ko wajen cin nan kaka yarda kai wasa da guda biyar Allah in Allah ya baka kudi kaka yi wasa ka ka gina gida na alfarma ba ka gina gida abinda ake cewa gida wala tansa nasibaka min ad-dunya dai yake nan ko saboda zaga wani Allah ya bashi kudi dukiya kamar ta dinga magana amma idan ka zo gidansa sai ka rena sa to in Allah ya baka ba laifi bane fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith eh ka gina gida iya gurgudan hali ko abun hawa dai ka nemo lahiyayya musamman irin wannan kurar da ake ana wannan iska kai ka tara miluka wai wancan ya shakura kai maka shakura ba kawai kanka adalci ba Allah ya baka kuɗi malam shiga mota ka daga glass kawai Allah ka tada min shawi kawai ta bayarwa shikenan kawai ka sha san kawai ka more rayuwarka wallahi amma saboda Allah kai dan dakun ka ya sha ya sha iska kuma kai ka zo ka sha me bambancin me bambanci eh Allah ya baka shi ba ba sa ba kuma sai ku zaman to daya kina shan kura kai maka sha kura Allah guda mu Allah Allah yayi ma ba laifi bane abinda ba a bukata shine ka zaman to kana takama kana isgili kana takabburanci shine ba a bukata abu na biyu eh kada ka kuskura Allah shi ba ku yi ba karo da kake so ba in Allah ya ba ku dibalan ka zaba ka wara kuma ka cike hudu wallahi eh kakka zauna kawai da gulata tawa da kai ka san bincike yana cewa fa ba wasu mata guda sun fi kowa wahala a duniya eh bincike ya tabbatar da cewa masu mata guda guda sun fi kowa wahala a duniya kuma galiba masu fi kowa tension mm hawan sun fi kowa hawan jini ba ku yarda ba waje ku bincika ku gani to shi wanda wanda bai wara ba fa ashe ba ma zan tashi ai ba ma zan tanna shi ko sai dai kawai a taye shi da ya alama shawara ta ci gaba da manzon Allah salati sallallahu alaihi wa sallam sauran guda uku ai na faɗa ba sai mun ƙara faɗa ba ko kun rike su mun ƙara gaba Allah ya dace da mu yake cewa wa tarakul jihad fi sabilillah suka bar jihadi a cikin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala anzalallahu bihim bala'an sai Allah ya sabkar musu da musiba da bala'i fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum Allah ba zai dage wannan bala'in ba da musibar sai sun dawo wa shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala sai sun dawo addinin su jama'a mun fahimta daga lokacin da mutane suka daina sadaka da dukiyar da Allah ya ba su suke suke rewa sannan kuma suka ta kasuwancin da ke da kwai riba a cikinsa sannan kuma suka zamanto suna biyar watan jelar abinan shanu suka bar jihadi aka bar taimako a cikin hanyar Allah aka bar makarancin ne da masallacin ne kaskantacce walakantattu tun yanzu babu jihadi na takobi ko ai baban jihadi yanzu karanta da mutane addini ba jihadin da ya wuce a karantar da mutane addini na sha faɗa ce ɗauki yaunin malami tura shi ƙauye kaza ka je je ina buƙatar ka je kai wata uku abin da nake bukata su iya karanta Fatiha da kyau ko suka samu ko falaki da nasu da ikhlas su fahimci arkanul islam da kyau su iya san faraidus salati in aka tsaya anan bukata ta biya jihadi ne wannan ko wallahi da masu kudin mu suna yin wannan abin da an ci gaba kware da gaske da an waye amma fa har yanzu kauyuka mu akwai inda fa addinin tayi sukewa nan na ga muku cewa mun je wani gari wajen wa'azi muka tambaya garin fa gaba ɗaya kaf in za a in za a daura aure sai an zo sai an tado malami daga wani wuri in mutun ya mutu za a mai wanka kaf garin ba wanda ya ka wankan gawa to ya ake ya ake wankan janaba shine ne abin ya saba da mamaki ya eh ya ake wankan janaba ifa akwai inda aka ce mana wai malam wai ba sai in mutun yayi zina ba ke wankan janaba wai sai in mutun yayi zina ke wankan janaba kuma su kuɗi mu kun toshe kuɗin kuna nan da su kun toshe sai kokarin tarawa kawai kullum fita ake kasuwa ko kullum Allah ya karuwa yake yi amma to me ake wa Allah me ake wa Allah daga kai ne sai ma ka fa kawai sai diyanka al'umar annabi ba abin da ta mora da shi daga dukiyarka yanzu ba wani ko masallacin unguwarsu ya ga gyarawa masallacin unguwarsu ya ga gyarawa yana gani liwan sa kullu da tsohon riga sai ya kashe riga ya baka liwan mai shi za rike cewa ɗalibin kowa ya tashi zuwa sana'a ka nemi sana'a da za ka rike kanka a kai eh saboda gudun walakanci haka ne Allah ya datar da mu to idan haka ta faru sai Allah ya sabkar musu da azaba bala'i sannan kuma su taroƙon Allah ba zai cire musu wannan musibar ba da azabar sai sun komo wa addininsu rawahu abu dawud bi isnadin hasan wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi masu wace isnadin sa kyakkyawa ne wa zakara ibn abi dunya min hadis ibn hadis bin umar qala ibn abi dunya ya fitar da hadisi a cikin littafin sa al uqubat daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda qala yace laqad ra'aytuna wama ahdun ahqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi muslim min akhihi al muslim yace kaga mu nan na san cewa kagan mu a haka ba wani daga cikin mu face ɗayan dinarinsa abin da ya mallaka yana ganin ya ɗan uwansa fi cancanta da shi abin da ya mallaka na dukiya sai yana ganin ɗan uwansa ne mafi cancanta da da wannan abin yanzu ka dibe da muke ba sai ka tarar uwa ɗaya uba ɗaya ƙanan kai ya zo ya nemi abin agunka amma ka ɓata ka ɓata rai ba za ka ma ba shi ba su kun fahimta ba to su ba ma ba ƴan wantaka ta jini ba suna zance ƴan wantaka ta addini yace ba ba ɗaya daga cikin mu face abin da ya mallaka na dinari ko dirham yana ganin dan uwansa musulmi ne fi cancanta ya more wannan abu abin da na mallaka sai yana ganin kai ne kafi dacewa da da wannan abun karfin imanin su yayi yawa sahabbai suna da Allah ya tabbike su da imani sai sa Allah ya radiyallahu anhu ko yanzu kowa so yake abin da ka samu ka taushe na wancan ma ka amshike baka bane haka muke ta rayuwa zaka iske mutum da karamin karbi bai ta abinda ya mallaka bai ta kara karya ba amma Allah ya ba mutum milika abinda ke kwarare gidan da yake ciki shi yake so ya fitar da shi daga ciki ba fahimta ba mutum ne Allah ya ba sa dukiya ga wannan talaka ne miskini gidan da yake ciki sai yana ganin bai dace da shi wannan gidan bai dace ba sai yake amshe wannan gidan ba fa ya ɗauki nashi ba ya bayar ya basa a'a nasa yake kokarin ya kwaci sai yake cewa wala qad sami'tu rasulullah yace tabbas naji manzon Allah sallallahu wala qad sai da rantse rantsuwa guda taukidi guda uku ga wawun ga lamun kuma ga qad yace sami'tu rasulullah naji ma'aikin Allah sallallahu ya koyina cewa idza dhanna an-nasu bid-dinari wad-dirham idan mutane suka dinga rowar abinda Allah ya ba su na dinari dirhami wa tabaya'u bil'ina suka dinga kasuwancin riba wa tarakul jihad suka bar jihadi wa akhadhu wa akhadhu adnab al-baqri suka rika jelar shanu anzalallahu alaihim minas sama'i bala sai Allah ya saukar da bala'i daga sama akan su fala yarfa'uhu Allah ba zai daga wannan bala'in ba hatta yuraji'u dinahum hasi sun dawo wa addinin su wa qala al-hasan hasan yake cewa إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة إلا عقوبة من الله سبحانه عز وجل على الناس يتي إن الفتنة باشك فتنة جاربا ومصيبة يتي والله إنا رنتوا هذا الله ما هي إلا عقوبة من الله ba komai bace face wata azaba ce daga Allah subhanahu wataala yake wa yake wa mutane idan kaga jarabawa Allah ya jarrabi al'umma to hukuba ce ta saban Allah da suke azaba ce Allah yake musu akan abin da suke yi Allah yana son ya azabtar da su ne mun bayyana ai shi sai tawa falawla id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun Allah ce dan mi lokacin da al'amarin mu na azaba yazo basu kasantar da kai ba falola idh ja'ahum ba'suna tadarra'u Allah ce me yasa lokacin da muka jarrabe su basu kaskantar da kai ba suka mai da al'amari su ga Allah subhanahu wataala Allah ce kai zuciya ce ta riga ta kashe kuma iblis ya kawaita musu abun da suka sance suna suna aiwatarwa wanadaraba wanadara ba'd ba'd anbiya'i bani isra'il ila ma yasna'u bihi bukhta nassar faqala بما بما كسبت ايدينا سلطت علينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا wasu daga cikin annabawan banu Isra'il wannan ta duka Isra'iliyat wasu daga cikin annabawan banu annabawan banu Isra'il da suka ga irin abunda Bukhta Nassar yake aikatawa sai suka ce bima kasabat aidina sallatta alaina man la ya'rifuka wala yarhamna suka ce ya Allah dalilin abinda hannaye mu suka aikata na sabo Allah shine silar sanya ka dora mu ka jagorantar da mu wanda bai saka kuma bai tausayin mu saban da muke yi shi ya jayo Allah subhanahu wata'ala ya dora muna wanda bai san allah ba sannan kuma baya tausayin bayin Allah ashe daga lokacin da kaga al'umma Allah ya jagorantar da hatsibibi a kansu shedani mutunan banza to alama ta cewa wannan al'ummar ta nutsa cikin gulbin sabon Allah subhanahu wa ta'ala wa qala bukhta nasr li li daniyal mallazi sallatani ala qaumik bukhta yace ma daniyal yake cewa mallazi sallatani ala qaumik me ya sanya na jagoranci al'ummarka qala yace idmu khati'atuka wa zulmu qaumi anfusahum yace abun da ya kawo har ka jagoranci al'ummata shine kai mutun ne mai yawan sabo mai yawan kuskure sannan kuma mutane na sun zalunci kawunansu suna aikata sabon Allah subhanahu wataala kai mutun banza su kuma suna sabon Allah sai Allah ya dora ka jagora akan su daman inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim idan kaga Allah ya dora al'umma jagora to wannan jagoran ya dace da da wa'annan mutanen ne yau so nake mai dogon karatu shi saban tsaya shari saboda kusan satin da wuce mun yi wani dogon karatu ko shi yasa ba dogon karatu yau ko tahiya zamu yi wa zakara ibn abi dunya min hadisi ammar bin yasir wa huzaifata an annabi sallam ibn abi dunya ya ya fitar da hadisi daga Ammar dan Yasir da kuma Huzaifa dan Yaman daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da daukaka idza arada bil ibadi niqmah in Allah ya nufi azaba wa bayu amata al atfal sai Allah ya dinga kashe yara jarirai idan Allah ya nufi al'umma da jarabawa ta hanyar Allah ya soye musu azaba to sai Allah ya dinga karbar jarirai sai a tar mutuwar yara kanana wa aqama arhaman nisa kuma sai Allah ya ya taushe mahaifar mata sai mace ta dake ciki sai ya zube ko ta kasa hayo ma baki daya fatanzilul niqma sai Allah ya saukar da azaba walaysa fihi marhumun ciki su ba wanda za a tausayawa wannan hadisi Nasiruddin Albani ce hadisi ne da'ifi wa zakara wa zakara an Malik bin Dinar qala yace qara'tu fil hikma yace na karanta a cikin wani abu wanda akwai hikima a cikin sa yaqul yana cewa yaqul Allah azza wa jalla Allah yana cewa ana al malik ana Allah malikul muluk Allah ce ni ne Allah mamallaki me mulkin masu mulki sarkin sarakai wanda mun karanta a cikin kitabun tauhid ko muka ce kuskure ne a kira wani sarki a ce sarkin sarakuna kuskure sai a kayyade ce sarkin sarakan Niger eh wannan ya ko kuma sarkin musulmin tawa wannan ya halitta amma a ce sarkin sarakai Muhammad bin Abdullah yana ganin wannan yana cewa tauhidin mutun da aqidarsa Allah ce ana ana ana Allah malikul muluk ni ne Allah sarkin sarakuna qulubul muluk bi yadi zikatan jagorori sarakai tana a hannuna faman ata'ani ja'altuhum alaihi rahma duk wanda yayi min da'a sai na sanya sarakunan su zamanto masu tausayi akan su duk al'ummar cewa Allah da'a sai Allah ya dora jagorori masu tausayin su akai wa man asani kuma duk wanda ya sabo na ja'altuhum alaihi niqma sai na sanya wato sarakuna su zamanto azaba gare su sai Allah ce fala tashghilu anfusakum bisabbil muluk kakku damu da zagin sarakuna kar ku zage da zagin sarakuna walakin tubu ilayya sai dai ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ku tuba ma Allah subhanahu wataala a'tifukum alaykum ni kuma sai na sanya na lausar da su akan ku sai Allah ya tankwasa su sun so ko ba su so ba zamanto masu laushi da taushi a kanku idan sarakuna suna abin da ba daidai ba jagor suna zalunci to kana ta tsire ma jagorori ana musu a'a to ku al'umma ku dawo ku ta istighfari ku roki Allah gafara to sai Allah ya tankwayar da su dole sun su kuma su ba sai zamanto masu taushi masu taushi a kanku wa fi marasil al-hasan yazo a cikin marasi na al-hasan idza arada Allah bi qaumin khairan in Allah yana nufin alkhairi wa mutane ja'ala amaruhum ila ulama'ihim sai Allah ya sanya al'amarin su zuwa ga masu haƙuri da cikin su sai Allah ya jagorantar da su mutane masu haƙuri wa fayya'ahum inda suma'ihim kuma sai Allah ya karkata su zuwa ga mutane masu yafuwa sai ga sarki ne gashi nan jagora duk abin da za a yi masa sai kaga ya jure ya haƙuri yana dariya kuma kamar ba a yi masa ba kuma ita sarki ne ko jagora ko shugaban kasa sai ai masa laifi kaga yana murmushi kuma yana bada hakuri wa idza arada Allahu biqaumin sharran in Allah ya nufi al'umma da sharri ja'ala amrahum ila sufaihim sai Allah ya sanya al'amur zuwa ga wawaye sai a doro mashaya da mazinata a baku jagorori ɗan iska kawai tattara muku su wa fayya'ahum inda bakhailihim kuma sai Allah ya karkata al'amari zuwa ga marwatansu sai zamanto ga sunan kawai a jibga muku kashi kuma a hana muku kuka kenan kawai wa zakara al-imam ahmad wa ghayrihi an qatada qala musa ya rab imam ahmad ya rabu ya rawaito daga wani da shi da wani sa daga qatada tabi'i kenan ko qala qala musa adabin Allah yake cewa annabi musa ya rab ya ubangiji anta fis sama'i ya Allah kana a sama wa nahnu fil ardi mukum muna a ƙasa fama alamatu ghadbika min ridaka ya Allah miye alamun da kira cewa Allah kai hushi daga yardarka miye kira cewa Allah kai hushi wa al'umma qala sai Allah yake cewa idza sta'amaltu alaykum khiyarakum fa huwa min alamati ridaya ankum in har ni Allah na dora muku jagora daga cikin ku wanda yake zababe kowa na yabansa kowa na alsan barka da shi to wannan alama ta cewa Allah ya yarda da ku kaga da Allah ya yarda sahabbai sai Allah ya dora musu wa annabi Muhammad karshen yarda kenan ko da Allah kowa ya tambaya mu kuma fa ka sa fondan turka sai alamatul istifham na'am ba zan fada ba kowa zai tambaya kowa ya baka sa amsa idan Allah ya so in Allah ya dora wa al'umma jagora daga cikin su mutunan kirki to alama ta cewa Allah ya yarda da waɗannan mutanen wa idza sta'amaltu alaykum shirarakum Allah ce kuma in na dauko mutanen banza mashaya ɗan kwaya karuwai daga cikin ku na dora su shugabancin ku fa huwa min ala fa huwa alamatu sakhti alaykum alamar Allah na hushi da ku ne alamar Allah yayi hushi da da ku wa zakara ibn abi dunya an fud an fudail bin iyad qala awha Allah ila ba'd al-anbiya Allah yayi wahayi zuwa ga su annabawa yace idza asani man ya'rifuni in har wanda ya san ya saba min sallattu alaihi man la ya'rifuni ni kuma Allah sai na dora masa wanda bai sanni ba idan kai da ka san Allah kana saban Allah ka karanta alqur'ani ka san hadisan manzon Allah ka san alhalalu ka san alharamu ka san miye almubahu kuma sai aka wayi gari kai ne gaba wajen saban Allah to in Allah ya tashi dora muku shugaba sai Allah ya dora muku wanda bai san Allah ba wanda bai sallata za shi aikin Allah sai zai adalci sai zai kirta muku sai a tai muku azaba kuma wallahi a hana muku bakin magana mu mun rayu kasar nan cikin wannan halin wa ba an yi ko ba dan Allah kowa ya bi fasalu tariha ku tambayi tarihi ku duba gani an yi jagororin da nan ayi abinda duk ake baka da bakin kai magana kana magana ko wallahi su danka dan kwaso ba ga bane malamai nawa aka sama takunkumin wa'azi na'am ba sa kilguwa akwai wanda sai sai da aka yi juyi miji su goma suna wa'azi fa can da shi kusan shekara masu yawa aka hana musu wa'azi an sa waka dibi a ƙasar Allah an hana su karanta littafin Allah a ƙasar Allah an hana su karanta littafin Allah to sai Allah ya nuna musu cewa da su da dokar da suke takaba da duka da hannunsa yake sai je da al'amuransa kuma wallahi ko min janib min janib yin yin inqilab yin kudeta a kasar nan wani wata rahama ce min janib so da a ƙarshe ƙarshen kafin a yi mulki abin da ke faruwa a ƙasar nan harkar addini gaba ɗaya an cire ta daga hannun malamai ‘yan ƙwaya mashar suke can karuwa suke karuwanci su za su dinga tsaro addinin nan ba. Kai, ta kai inda a cikin plankinsu wa'azi in ba wanda zai faranta musu dare za ka yi ba za ka yi ba wallahi hudubar juma'a sai an baka dama sai an rubuto maka naka kawai karantawa kuma in ka ƙara abin da babu shi a ciki sai ka zo ka musu sammaci ka zo kai bayani wallahi azin cikin tsarin kenan ba Allah ya dibi zukatan wasu ga cikin bayan nan kuma sai ya ce to ku ku tahibu kawo wasu ba shikenan ba eh shikenan to Allah ya samu wanye lafiya kuma Allah ya samu tijarabawa to yake cewa Allah ya yi wahayi zuwa ga wasu annaba cikin banu Isra'il cewa idan idan wanda ya san Allah ya saba ya sabi Allah sai Allah ya dora shugabancin wancan ya dora masa wanda bai san Allah subhanahu wataala ba to kuma hadisi yana da tsawo mal abu lokaci yayi kwana anan naga hadisin yana da lokaci yayi ko sai mu kwana anan kenan ko sati mai dawa in Allah ya yarda sai mu tashi a a hadisin hadisin Abdullahi dan Umar insha Allah muna ta fatan abinda muka faɗa ya zanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna muna ƙara tawassul sunayen Allah al-Hayy al-Qayyum bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna wannan kasar ta mu Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali zaman lafiya ya Allah ka tusanya jin tsoron ka a cikin zukatan shugabannin mu Allah ka ba su iko yi mana adalci ya Allah ka sanya mu zamanto masu masu tuba zuwa gare ka dare da rana Allah ka gafarta mu ka gafarta mu iyayenmu subhanaka allahumma bihamdika shalla la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa salli allahumma wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh